Allah ya mana muwafaka da mu da ku gabaki daya duk wanda Allah ya shiryar da shi ba wanda zai batar da shi duk wanda Allah ya batar da shi babu wanda ya isa ya shiryar da shi wannan hudubar mu a yau tana magana ne akan haramcin zalunci a cikin al'umma da nau'i kala-kala na zalunci a cikin al'umma ka sani Allah ya datar da ni da kai da sauran musulmi gabaki daya ya azurta mu da aikata abin da yake so kuma ya yarda da shi lallai fa zalunci yana da mummunar makoma zalunci shine asalin mabubbugar dukkan kaskanci a cikin al'umma sannan zalunci shine masdari na duk wani sharri duk wani bala'i duk wani sharri a cikin mutane to asalinsa zalunci ne me ake nufi da zalunci shine wad'u shay fi ghairi mawdi'ihi ka ajiye abu ba inda ya dace ka ajiye shi ba zalunci shine kaucewa adalci inhirafun anil adala zalunci duk lokacin da ya yadu a cikin al'umma to halakar da ita yake idan ya sauka a cikin alƙarya ko wani birni rugurguje birnin yake yi zalunci da shi da fasadi barna kenan yan uwan juna ne suna tafiya tare da zalunci da barna fasadi dukkan gidaje suke rushewa ko da ku a gine suke da zalunci da fasadi a cikin al'umma ko a cikin gwamnati yake sa garuruka su rugurguje su kauce zaluncin masu mulki zaluncin mutane a gidan iyalansu zaluncin mutane akan abin da suke shugabanta da shi ne Allah yake karanta albarka a cikin al'umma da faruwar zalunci a cikin mutane ake samun rashin cin nasara akan abin da aka sa gaba sai rauni ya maye cin nasara zalunci duhu ne wanda in mutum ya daga kafarsa ya taka sai ya taka duhu bai zai ga gabansa ba da zalunci mutane fahimtar su take bata in mutum ya zama azzalimi sai ya zama bai da fahimta sai ya ta hauka a cikin al'umma sai Allah ya dauke mai fahimtar idan zalunci yayi yawa shine barna take yawa a cikin mutane ku dinga gane abin da nake faɗa in zalunci yayi yawa a shugabanci in zalunci yayi yawa a jagoranci to shine mabarnata suke samun dama su ta yada barnarsu magana ce tana bukatar fassara da bayani ya kamata a fahimce ta da wannan zalunci tsoro yake yaduwa a cikin zukatan mutane tunda ƙasa ba zaman lafiya zalunci yayi yawa an bawa azzalumai karfi azzalumai suna zalunci suna cikin aminci su ake jin tsoro an ba su dama to sai rauni ya yadu a cikin zukatan mutane da kuma tsoro yan uwa mafi girman zalunci a rayuwar dan adam shine shirka bauta wani ba Allah ba Allah ya yi magana akan zalunci da duk nau'o'insa gaba ɗaya da shirka da wanda ba shirka ba a cikin ayoyi masu tarin yawa a cikin alkur'ani inna shirka la zulmun azim Allah ya ce mun tanadi wato shirka babban wato zalunci ne mai girman gaske kuma Allah ya ce mun tanadar da wuta ga azzalimai inna atadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha Allah ya ce azzalimi bai da mai taimako bai da wanda zai cece shi bai da wanda zai kuka a kiyama ya taimaka masa malil zalimina min hamimin wala shafi'in yuta Allah ya ce azzalumai ranar tashin alkiyama za su san wace makoma ce za su koma wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun Allah ya ce idan ka ga azzalumai lokacin da suke magagin mutuwa mala'ikun mutuwa sun shimfida hannayensu suna karɓar rayukan suna cewa ku fitar da rayukan ku akhriju anfusakum al-yawma tujzauna azabal huni yau za a yi muku sakayya da azaba ta wulakanci da tozartarwa saboda abin da kuka kasance kuna faɗa akan Allah ba na gaskiya ba kuma kuna girman kai akan ayoyin Allah in kun ce ku daina an an ce ku daina ba ku dainawa Allah ya ce kada azzalumai su ɗauka Allah ya gafala ya rabkana bai san abin da suke ba duwa zalimi mai mulki duwa zalimi mai sarauta duwa zalimi ɗan kasuwa duwa zalimi mai gida duwa zalimi ɗan siyasa duwa zalimi wanda yake yana rayuwa cikin mutane kada ku taɓa tsammanin Allah ya rabkana bai san abin da kuke ba wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار موطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال duka waɗannan ayoyi suna bayani ne akan azzalimai da makomar azzalimai kada su ɗauka Allah ya rabka da bai san me suke yi ba jinkiri ubangiji yake musu ranar da ido zai raina fata ranar da za su kifa kai su kasa daga kawukansu su kalli kowa saboda sun cuci mutane a duniya la yartaddu ilaihim darfuhum wa afidatuhum hawa Allah ya ce kai wa mutane gargadi ya kai Muhammadu yau mai a cihimul adab ranar da azzalumai in sun ga bala'i in sun ga masifa in sun ga tashin hankali za su ce rabbana akhirna ila ajalin qarib Allah ka jinkirta mana zuwa wani dan lokaci gajere za mu amsa kiranka na daina yin zalunci nujib da'awatak wala tabi rusul za mu bi annabawa da manzanni Allah ce ba ku ne kuke ta rantsewa a bayan duniya kuka ce ku ne za ku yi ta mulki kuna dawama ba za ku gauce ba ku kashe wanda kuka ga dama ku yaƙi wanda kuka ga dama ku ci mutuncin wanda kuka dama kuka ce ba za ku kauce ba awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal kuka zauna a gidan azzalimai wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim ya bayyana gare ku yaya muka aikata wa azzalimai da suka gabace ku wa darabna lakum al-amsal muka buga muku misalai yau za ku ce muku a jinkirta za ku ce a jinkirta muku ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ranar kiyama azzalimi sai ya ciza yatsa ويلا يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا الظالم زي هكا kasan ce zai hada da na sani ko to wallahi duk wanda ya zalunci mutane a wannan duniyar na rantse muku da Allah daya in ji Qur'ani wallahi sai ya ce zai ya yayi da na sani a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisai masu yawan da ba zan iya faɗan su a wannan mambari ba da suke tsoratar da mu akan zalunci manzan Allah yana cewa ku rirarci zalunci ku ji tsoron zalunci saboda inna zulma zulumatul yawmal qiyama duk zalunci duhu ne ranar tashin alkiyama azzalimi ba zai ga haske ba ranar tashin alkiyama zalimi nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب yunadunahum alam nakum ubangiji tabaraka wa ta'ala yace haske ba su da shi sai dai su ga masu haske suna tafiya suna cewa ku tsaya ku tsaya mu dan tosani mu dosani hasken ku duhu zaka gani tunda ka zalunci mutane manzo Allah yace ku ne sanci rowa yace rowa ita ce ta halakar da al'umma guda da ta gabace ku ayyuhal ahibba da rawa da zalunci yasa suka yi ta zubar da jini suka halatta wa kansa haram dan Allah yau a ƙasan azu da Allah ya haramta na hakkin mutane suka cinye masu mulki suka yi sata suka saci kudin al'umma saboda an ba su amana suka yi tarantsuwa suka ce za su yi adalci aka jefa musu ƙuri'a aka kashe mutane don ku hau kujera aka sari wuyan wani don ku hau kujera aka ka cire kafadar wani dan ka hau kujera ka yi alkawari za ka kare musu hakokinsu ba za ka bari azzalimi ya zalunci mai rauni ba amma yau ka shagalta da satar kudin al'umma da warwasu ka manta halin da talaka yake ciki ka manta matsi da ɗan uwa yake ciki wanda suka baka ƙura'an nan ana kashe su akan abin da bai kai ya kawo ba ana tijarar ɗan adam kamar yadda ake tijarar ɗan akuya mutum ɗaya ya tattara gari guda al'umma guda mota kaza ya ɗebe su ya huto ya ɗau hoton kansa ya yi bayani ya ce gashi nan gwamnati guda ta kasa kama shi kuna da tankokin ruwan zafi kuna da jiragen sama na yaƙi kuna da bindigogi a kogonku kuna da kuɗi kuna da mulki kuna raba wa 'yan wasa miliyoyin daloli amma kun kasa ba da tsaro a cikin al'ummarku wallahi sai Allah ya tambaye ku ku tuna ku tuna jami'an tsaro ku yi adalci ku tuna jinin talakawa kakku bari kasan nan ta watse kakku bari najeriya ta wargaje kakku bar wa 'yan ta'adda da azzalumai su samu dama yau ina za mu ji da kanmu wanda yake mulkanmu ya sace mana kudinmu ya hana mu magani a asibiti ya hana mu kyakkyawar hanya ya hana mu lafiyayyen ruwan sha ya hana mu abincin da za mu ci mun gama makaranta ya hana mu mai aiki ya kwace duk abin da muka mallaka sannan kuma an ba da dama wa 'yan ta'adda suna zaluntar al'umma yadda suka ga dama sun wayi gari su ne gwamnati babu gwamnatin kamar ba gwamnati an jefa mu cikin tsoro an jefa mu cikin firgici an jefa mu cikin wayo Allah ne yasu wannan bai isa ba yau abin ya yadu har cikin gari yau a cikin gidajenmu a unguwarmu ba mu da aminci an dasa mana ƙananan yaran da muka haifa suna yawo da wuka suna kashe mu akan wayar hannunmu aka fara daga cikin birane da suke tuciyar musulunci da su iya da'awar adalci amma yau an kasa kontrolin ɗin yaro da zai ɗauki wuka a idan mutane kowa yana kallonsa ya birma cikin wani akan wayar dubu talatin ko dubu ashirin a kashe shi a kai shi asibiti a yi masa sallah wataƙila a ƙofar fada ma za a yi masa saboda gatansa amma ba wanda ko kaza ba za a kama ba idan aka kama masu irin wannan ɗabi'a to sai a ta kashe wa jami'an tsaro kuɗi in ka ba da kuɗi sai a sake ka ya burma wa wani wuka ya kashe shi an kama shi ɓarawa zalimi ya yi sata ya kashe mutane in ka ga ya dade a kurkuku bai da kuɗi ne idan ya je ya ba da kuɗi sai a sake shi idan ya san wani sai a bugo waya daga abuja ko daga kaduna ko wani babba ya ce ɗanmu ne ku sake shi ko yaronmu ne ya mana aiki a siyasa ku sake shi yau idan kai iskanci in kai taimakon siyasa in ku kuka yakin kawo ƙuri'a in ku kuka ce wallahi sai wani kuka yawo da tababi kuka sadu na sarawa ne ya ci to in yi hau mulki ba zai iya ɗaukan mataki a kanku ba wannan shine rayuwar da muke ciki talaka ya shiga uku a ƙasar nan yana cike da baƙin ciki yana cike da ainihin wato rayuwa ta kaskanci Allah ya ce manzo Allah ya fada inna Allah la yumli lizalim hatta idza akhadha lam yuflij Allah yana jinkiri wa azzalimi duk wani azzalimi Allah yana saurara masa ne amma duk ranar da Allah ya rike shi wallahi ba zai sake shi ba annabi ya karanta ayar wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid kamar haka ne ubangijinka in ya rike alƙarya ya rike al'umma lalle kamun ubangijinka wannan al'ummar da take zalunci in Allah ya damke ta lalle damkar ubangiji tabaraka wa ta'ala mai tsanani ne hadisin bukhari ya ku yan uwana ku sani zalunci tsakanin mutane kala-kala ne amma yana haduwa a cikin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a dunkule yace inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram annabi ya bada policy annabi ya bada ka'ida yace jinin ku a tsakanin ku haram kan wani ya zubar da jinin wani yau duk wanda ya ga dama in ka tsaya masa a hanya zai iya kashe ka kuma abin da zai faru me ba abin da zai faru ba za a kashe shi ba in za ka tara hujjar kai shi ya kashe ka duk garin nan wallahi ba za su kashe shi ba kun san me yasa zalunci yake yaɗo a cikin al'ummar nan baya abin nan masu mulki ba sa ɗaukan mataki an gaya musu an maimaita musu ba sa ɗaukan mataki ba sa amfani da damar da ubangiji ya ba su idan azzalimi ya yi zalunci hayya hayya hayya kamar kumfa sai a kama shi sai a ce ya ɗaure shi ko kuma duk kun manta saboda talauci ya mantar da ku cefane ya mantar da ku sai gub in kuka manta wata biyu wata uku kawai sai dai ku gan shi yana yawo ba sa ɗaukar mataki dan yaro ya burma cikin wani dan yaro ya kashe wani dan wani ya kashe uban wani dan wani ya tsara hanya ya yi ta'addanci idan an kama shi ma ya sani ciyar da shi za a yi a shayar da shi in bai da lafiya a yi masa allura zai zauna wani lokaci ne idan yana da wani babba a ƙasar nan wallahi sai an cire shi to ya za a daina zalunci in ka ga ka an ɗau mataki a kanka baka da gata ne a ƙasar nan abdullahi dan masudi yana cewa shaidan ya ɗauke tsammani ba za a bauta wa gumaka ba a ƙasar larabawa sai dai ya ce akwai wasu abubuwa kuma da ya sa mutane sai sun aikata na muharramat masu halakarwa ranar tashi alƙiyama abdullahi dan masudi ya ce ittaqu zulma mastata'tum ya ku bayi ku nesanci ku ji tsoron zalunci iya daidai gurgudu abin da za ku iya yi ya ce fa innal abda ya ji ubin hasanati yau malkiyama ibn mas'ud ya ce bawa zai zo da ayyukansa ranar tashi alkiyama ya yi sallah ya yi azumi ya yi sadaka ya ciyar ya yi ya yi ya yi yana ma gadara yana tutiya gaban Allah ai wannan ayyukan alherin da yana ganin za su kubutar da shi ko shikenan sai wani ya zo ya ce ya rabbi ya Allah wannan bawan Allah ya zalunce ni ya rabbi ya Allah wannan ya cuce ni a'a ga sallarka ga azuminka ga zakarka ga ibadarka ga zuwa masallacinka an rubuta maka sai wani ya zo ce ai malam makocina ne ya ubangiji makocina ne ya cuce ni ya ubangiji ya karbi dukiyata ya Allah ya yi amfani da matsayinsa ya cuce ni sai ya ta ɗebewa ya ta ɗebe ayyukanka ana bashi a ta ɗebe ayyukanka ana bashi abdullahi dan masuri yake cewa Allah tabaraka ta'ala ba zai bari ya daga ba sai an biya hakkin kowa zai wayi gari ma ya baqalahu hasanatun min adh-dhunub ko aikin lada ko kwaya ɗaya ba zai saura masa ba zunubi kawai za a ta tara masa shikenan sai ya zama dan wuta me mai da shi dan wuta zaluntar mutane wani mawaƙi yake cewa in tamtulil yawmal huquqa ma al-ghina fagadan tu'addiha ma al-iflasi idan ka rike hakkin mutane ka rike kudin mutane ana bin ka bashi ka ka biya kuma kana da wadata ana bin ka ka ka biya kana da wadata kana da kudi ka ka bada kudin bayan Allah ka rike musu hakokin su saboda wadata yace to ka biya ku ranar tashi alkiyama tare da talauci ai zaka biya hakkin kuma ka talauci kuma ka zama dan wuta wa idza ahabba Allahu yawman abdahu alqa alaihi mahabbatan fin nasi idan Allah ya so bawa daidai da rana ɗaya a cikin mutane sai kaga ya jefa ƙaunarsa a cikin mutane Anas ɗan Malik ya ce kamar yadda riwaya ta zo ya ce annabar rahama ya faɗa ka taimaki dan uwanka azzalimi ko wanda aka zalunce shi sai sabai suka ce ya manzon Allah a'a yaya zan yi yaya zan yi in taimake shi yana zalunci zan da ya taimake shi idan an zalunce shi manzon Allah ya ce eh idan ya zama azzalimi to ka yi ƙoƙarin ka hana ɗan uwanka zalunci taimako ne ka tsare shi ka rufe shi ka hana shi kar ya je zalunci wannan shine taimakonsa hadisin bukhari yan uwana musulmi a ƙa'ida ta shari'ar musulunci duk wanda aka cuce shi a cikin dukiyarsa duk wanda aka karbi hakkinsa to wajibi ne ga al'umma su haɗu su hana a zalunci ɗan uwansu kakku bari wasu suna tsiraru tsiraru tsiraru suna zalunta wasu a cikinku lallai a yi kokari a ɗauki zalunci akan ɗan uwa da aka ake da iko bi kulli ma yusata min alwasa'il da duk hanyoyin da za a yi a hana wani ya zalunci wani a yi wannan sannan kuma a riƙe hannun ainihin azzalimi gam in ta kama ma sai an yi masa azaba sai an yi masa uquba to lalle a yi masa wannan haka malamai suka ce yanzu dan Allah ƴan uwanmu da ake ta kashewa a garin nan a wannan kwanaki a wannan watanni ba san hawa ba san sauka ba dan Allah dan Allah bai kamata idan hukuma ta kasa taimakon su ko ba za ku taimaka musu ba yanzu akwai lalacewar da ta wuce ɗan uwana musulmi mutum kurin yaro ɗan ƙwaya da ya shekaru yana shan ƙwaya bai da ƙarfi fa dan ƙwaya ta rugurguza shi ya zare wuka a titin nan na layin gadon kaya ko a ƙofar gidan sarki ko a ƙofar gidan murtala ko a mandawari ko ko ko a ina ya cire mutane suna wucewa da babura da motoci ya cakawa wani ya gunguro da shi daga adaidaita sahu ya ciro shi daga kan abin hawan sai ya kwace wayar sai ya kashe shi ana ganin jini yana tafiya kawai sai dai a faɗa a rediyo a ce ya an kashe wani saboda karɓan waya yanzu wani yaro a jami'a jiya ko shekarar jiya dan sociology ne level 300 yaro matashi kurin fitowa ya daga jami'a zai tsallaka ya shiga unguwa wani uzurinsa haka kurin wani yaro cikin yara a garin nan masu harkar kwacen wayan nan da aka ba su dama suka zama 'yan lele aka zuba masa ido suka fi karfin ɗan sanda suka fi karfin soja suka fi karfin kowa ya ɗaga wuka a gaban mutane ya burkuma masa a cikin cikin sai ya kwace wayar yaron sai gawarsa aka ɗauka ya mutu shekaran jiya a kofar kudu nan aka yi sallar jana'izar wani a kofar kudu dimma hukumomi da hukuma ta zo ta bi wannan sallar saboda matsayinsa waye kashe shi karban waya kuma ba wata na'ura da za a iya gane waye ya kashe wani babu ba wata na'ura ba wani binciken da za a gane in ma an gane waye kashen iyakacin iyaka a kai shi su yi ID bamfai aje ajiye shi Allahu alam me suke masa shinkafa da wake suke bashi gabza suke bashi ya ake yi nan gaba komin dadewan dadewa sai kaga an sako shi dan sanda iyakacin sai kama mai laifi amma yin hukunci yana hannun gwamnati akwai azzalimai da suke zalunci wallahi gatan da suke samu ma lokacin da aka daure su yafi suna waje to ba a hukunci shi yasa ku ga abun yana karuwa za ku yi ta mamaki ya aka yake karuwa kuma renin da ake a garin nan ya wuce hankali da rana fa da da daddare ake kwacen waya da rana a cikin kasuwa sabon gari za a iya maka wannan a kan titi yanzu ku duba gadar da tafi kowace daraja a garin nan da matsayi da waye gadar gidan gwamna da za ta kai ka gidan gwamna gadar gidan murtala gadar kofar nasarawa an shafa yi duba wannan gadar ba a tsakiyar gari yan iskan gari kurin da buhu suke zuwa da buhu da wukake su tsaya su tsare su hada gosulo sai ka ji ana kwacen waya ake sai dai ga ana fita daga mota ana tsallaka kowa yana guduwa saboda lalacewa tsoro ya shiga cikin zukatanmu ɗan kwaya sun fi ƙarfinmu ɗan iskan gari sun fi ƙarfinmu ba mu da zuciya ba mu da haɗin kai unguwa ba za a iya yin haɗin kai a haɗu a gane suwa masu wannan a ɗau mataki a kansu ba haka ake a garin nan a kofar sarki za a iya yin fada na daba yanzu ɗorayi yau ɗorayi ne ma take ta zama wani dandali na shakiyanci da tsiya fadan daba fadan daba ko shekaran jiya an yi fada an kashe mutum biyu innocent baka san hawa baka san sauka ba tsautsayi ya sa ka bi wannan hanya ko da mota ka ko da babar ɗinka in kwananka ya ƙare wallahi ka zama gawa kuma ba abin da za a yi an kashe ka an kashe banza damuka hadarin jininka banza ne ba ka da wanda zai bi ka ba inda ba a kwacen waya a garin nan kuma ba inda ba a fada fadan da ba a tsakiyar cikin gari a jakara ko a mandawari ko a gidan sarki ko kofar gidan sarki ko bayan kofar kudu ko bayan wani police station ana yin fadan da ba ina hukumar ina gwamnatin an ce muku hakkin talakawa jinin mutane da ake kashewa baya kanku na rantse da Allah mutum ɗaya idan aka kashe wallahi sai Allah ya tambayi gwamna ko ba su gaya maka ba wallahi sako ya ishe maka duk yanda za ka yi kai kokari ka hana zubar da jini a jiharka ba kai kaɗai ba kowaye mutum ɗaya ba wani kuma malamin da ya isa ya karyata wannan ko ya musanta in an kashe mutum ɗaya a jiharka wallahi sai ka tsaya gaban Allah ka yi bayani ya aka yi kabari aka kashe wani to ai sun zaɓe ka kace za ka iya kwamishinan 'yan sanda jami'an tsaro gaba ɗaya ku sani Allah yana bin ku bashin jinin talakawa yanzu yau a garin nan duk wanda zai fita larura asuba ya je asibiti ya kama layi matakka ta fita ta je ta kama layi a murtala don ta sai kati a aminu kano ko ta je asibitin nasarawa ko wani yana so zai tafiya zai je na'ibawa ko wani yana so ya tafiya zai je kurna ko wani yana so ya tafiya zai tafi wannan katsina ko zai je kaza in dai za ka fita da a daidaita sauku kana cikin haɗari fashi ake da makami da asuba a garin nan kuma wallahi mun gaya musu wallahi kwamishinan 'yan sanda Allah saka mai da alkhairi wannan kwamishinan yana kokari mun kuma gaya masa mun yi masa bayani mun ni din nan na faɗa ya sani wannan zancen ya isa gare shi kuma shi ya ce a gaya masa me yasa za a zo ana fashi da su ba barayi kawai sai samu a daidai sahu su hada baki da direbobin a daidai sahu ko su sai a daidai sahu da 'yan kudinka za ka je sarin dawa ko gero a murɗe ka da 'yan kudinka za ka je asibiti a soke ka dafa in za su karɓi wayan za su ce ba ni ko in ci kama yanzu sai an burkuma maka wukar sai a ce kawo wataƙila ka bayar kana cikin magagin mutuwa ko sai jini ya zubar da kai ba abin da yaran nan ba sa yi na ta'addanci an zuba musu ido an kyale su na yadda akwai dan kokari da ake yi bance ba a yi gaba ɗaya ba amma kokarin ki gwamnati ya yi kaɗan ku ɗebi ma'aikata da za su magance wannan tsiyar ga yara samari matasa ba su da aikin yi ku kira su ku yi musu tirenin ku zuba su a duk titunan garin nan da lungunan garin nan ku ba su dama ku ba su iko za su magance wannan shakiyancin kuma kuma a karan kanku ku daina zaluncin ba sai na yi fashin baki na yi bayani ba duk abin da kuka sani na hakkin mutane ne ku daina riƙewa ku daina barna ku daina gabar siyasa kuna azabtar da talakawa an gama siyasa tun da an samu kudera a yi wa mutane aiki kurin kuma in ba a magance matsalar tsaro ba me za a yi wa mutane yau ni da kai ba mu da aminci mu fita a cikin garinmu a tsare mu a fasa mana ciki a karɓo ya na daji sun samu a gaba suna sace mu baka da aminci a hanyar kaduna baka da aminci a hanyar lagos baka da aminci a hanyar abuja baka da aminci a hanyar katsina baka da aminci a hanyar daura baka da aminci baka da aminci baka da aminci duk wanda yake tafiya a hanyoyin mun nan na arewa wallahi yana tafiya ne yana hasbunallahu wa ni'mal wakil dan ba mamaki kana cikin tsakiyar tafiya a tsakiyar rana ba wai da daddare ba a tsare ka a harbe ka ko a sace ka a kwace ka a tafi da kai kuma a buga waya a ce kana wuri kaza a kawo kuɗi in ba ka ba za a za a kashe ka dan Allah abin da nake faɗa haka ne don Allah bayanin da nake ba haka ake ba to wannan shine zalunci ya rage gare ku ku kuma talakawa 'yan ba da ƙuri'a ku je ku yi tunani wa za ku zaɓa ku kafa mai doka za ka tsare rayukanmu za ka tsare mana 'ya'yanmu matar aure nawa aka kashe ta daga fitowa daga jaka kawai tana rata yawa an kashe ta wasu mafi ba a faɗa kafafen yada labarai yaro karami a cikin unguwa wallahi malam zai zo yana busa wiwi yana sake da wuka kawai kuna haduwa da shi zai daga ya buga ma ita makogoro ko agogonka ko a cikin cikin kai kashe ka akan wayar dubu ashirin da biyar ko talatin ko ta dubu ɗari biyu na kuma an san inda ake kai wayoyin satan nan ana sai da su akwai katigi katigi akwai mutanen banza yan kasuwa masu sayan kayan sata duk an san su duk an san su inda yaron in ya sata ba inda yake kaiwa a sayar a saya bai sata ba a kwaci wayar naira miliyan ɗaya a je a sayar da ita dubu ɗari da hamsin a cutar da kai a sace kuɗinka yanzu wani kwanan nan suka kama shi ka san me suka masa a cikin garin nan ɗungurungun cikin garin nan suka ɗauke shi a daidai sau suka sa shi ya cire wayarsa duk akawun ɗinsa suka sa ya buɗe suka ɗaga mai wuka kawo pin ya kawo in sun duba sun ga miliyan uku ana ce tura a wannan lambar malam saboda tsabar lalacewar kasan da rashin tsaro mutum fa account number ɗinsa fa zai bayar a tura mai kuɗi ko account number ɗin wani kuma kuɗin ana gani sun shiga sai da suka yashe shi suka masa shegen duka suka kai shi wani gari suka wullar da shi baka da aminci a gida baka da aminci kana kwanci tsakiyar dare wani zai iya zuwa ya hallaka da kai zalunci wallahi ko ba kwa so sai mun gaya muku wallahi kasan nan ta ko hanyar lalacewa wallahi idan dattawan kasan nan ba su fito fili suka yi bayani aka samu magance wannan abun ba wallahi za mu shiga damuwa kaga titin nan na rantse da Allah sai ya gagare ka tafiya nan gaban kana da mota mai haske ku shiru dai ku zuba ido kaga kawo babur kana tafiya na rantse da Allah yan iskan unguwa za su tsaya da makami su kwace babur ɗinka su kashe ka su bi ka kuma yayanka in sun yi magana su ma a kashe su daka ina kira ga samari ku faɗaka ku farka kowa ya kimtsa duk wanda ya tinkare ka wai zai kwace wayarka da wuka yi bismillahir rahmanir rahim kai kukan kura ka rungumi dan banza ka rike shi kai din ka dauki wukar kafin ya karka ka haishi lahira kai aikin jihadi wallahi idan ba ku fara yin haka ba wallahi ba za su daina ba idan ya ga yana kashe mutane yau ai ya ga an kashe abokinsa ga ga wannan ana daukar ta a hoto ana nunawa zai daina tunda sun kasa kare mu anan nan wani ya zo ana tafiya ya taho daga kasuwa abu din wai a zo ana caje maka buɗin babur ɗinka yana kan babur ɗinsa aka caje shi sai aka samu wuka yallaɓa ya ce kai fa me wannan sai ce me ka gani yallaɓa ya ce wuka ya ce kwarai kuwa ya ce ni ɗan kasuwa ne na ɗebo ɗan cefane na da yar wayata kafin na je gidanmu a unguwarmu a layin unguwarmu ana kwacen waya ana kashe mutane to na ɗauki wukan nan ne dan in kare kaina dan kai da kake tsaya a bakin titi ba za ka iya kare ni ba ya ce zan kare kaina ne in za ka kama ni kama ni duk inda za a je wannan wukar ina yawo da ita ne dan in kare kaina ya ce wallahi ya labai duk wanda ya tinkare ni da wuka zai karbi wayata sai na burkuma masa ita a makogoro in kashe shi da farko tukunna in karisa ni da isa ya fare kafin shi ya kashe ni to kaga mutane sun fara daukan doka a hannunsu in an kama mai adidin sahu ya saci waya a kona adidin sahu a kashe wanda ya yi kaga doka ta fara a hannun mutane to wannan kuma zai jawo matsaloli ta yanda kawai in wani baya son ka zai shari shi barawon waya barawon waya saboda baya son ka kawai an shirya sai a kashe ka shikenan an samu fauda yuktal amin za a kashe amintaccen mutum wannan faɗe ne ba wai matsalar waya ba shaye shaye faɗan daba yanzu a garin nan yadda ka san albashi ake ba su ko me yasa ku ba su aiki yaran nan ku yi haƙuri ku ba su aiki ku ƙirƙiri ma'aikatu ku ba su aiki ku shagaltar da su ga daji a kano ba a noma shi ku yanka musu daji ku yanka musu daji su je su yi noma ku taimake su sai ku rage yawansu a titi in ba haka ba wallahi kasan nan ba za ta zaunu ba ya ku yan uwana daga cikin abin da malamai suka ce shi zalunci din nan bai shafi masu aikin gwamnati ko masu matsayi a gwamnati ko masu sarauta ko masu mulki ko 'yan siyasa kaɗai ba a'a zaluncin fa yana da faɗi yanzu wancan waya yake sata kashe mutane yake yi shi kuma wancan mulki ya samu ya zo ya Allah annabi kun zaɓe shi ya zo ya murƙushe muku ɗaɗɗar dukiyarku ana kashe ku ba zai iya hanawa ba to mafi munin abu kuma da wannan ƙasar take ciki ɗan iskan gari azzalimi shi kuma ake amfani da shi wajen neman ƙuri'a shi za a gayyace shi a bashi wiwi ya sha shi za a gayyace shi a ba shi makami sau nawa 'yan siyasa masu kamfen mutum zai wuce mai mulki ka ga da 'yan daba da 'yan ta'adda da wukake a gabansu kun isa ku hana su ku da kuka tallata ba ma gani ne muna kallo ba in an yi magana wai kare kan suke a ina soja ina dan sanda shine hukuma ta ba shi dama ya rike makami yaya za ka ɗebo 'ya'yan talakawa ka ba su wiwi yaya za ka ɗebo 'ya'yan talakawa ka ba su wuka da gariyo da sanda wai kana neman talaka ya zaɓe ka kuma kana nuna masa azzalumin da zai zaɓe shi zai cutar da shi kuma ana ɗaukan hoto kuma a haka za a zaɓe shi kuma ya ci wani abu sai najeriya wani abu sai najeriya wani abu sai najeriya rashin hankali da zaluncin da ake ya wuce tunani to kar ku ƙara kar ku rage wannan shine dalili an ba su aminci an ba su kwanciyar hankali amma ina faɗa akan mumbarin nan wallahi ina sauke nauyi ne a wajen Allah ni ma wannan abin zai iya shafa ta zai iya shafan ɗana zai iya shafan iyalina zai iya shafe ni ni kaina mu farga unguwanni ku yi kwamitoci kasuwanni ku yi kwamitoci ku samar da ƙungiya ta sa kai ta taimako ta maganin wannan tsiyar mu yi alkawari daga nan zuwa wata ɗaya wata biyu a Kano sai mun magance wannan tsiyar wallahi in kun shirya ku talakawan za ku yi ku ne ake cuta kai kuma attajiri da kaga bai shafe ka ba ka zo nan ga motarka da kake tafiya wani ya burkuma maka guduma a gaban gilas ɗin ka ya fashe ya fasa gilas ɗin motarka ya burkuma maka wuka ya karka a jikin siyarin ka ya kwace wayar kuma ya kashe ka ya kashe banza sai ka gagara sa riga mai tsada a ƙasar nan wallahi gwanda mai mulki yana tafiya da 'yan rakiya kai fa kudin kake da shi ko bindigar kirki ma baka da ita kuma wannan zai sa in ba a gyara ba mutane za su fara yawo da makamai a hannunsu saboda baka da aminci kana shan kwana za ka gansu a cikin lungun unguwa za ka gansu wasu ma jiranka za su yi kana ƙoƙarin shiga garejin motarka za su kewaye ka kar ku manta yan uwana an kame mu a daji ana kashe mu an tsallaka gidanmu ana mana sahata to yanzu ga bala'i kuma a cikin unguwanninmu da titunanmu ba mamaki yanzu yanzu din nan zaka bar masallaci wani ya maka wannan kuma ba abin da zai faru ka san wai a garin nan me ake an kashe mutum la an kashe shi wallahi waya aka kwata kaga inda aka soka masa wuka sai a ta dauka a ta dauka ba zuciya a nemo wanda ya abin a'a kuma wai mutum ɗaya wai sai ya daga wuka wai ya kori mutum talatin arba'in kun zama banzaye kun zama mata kai gwandama mata a kanku kai kun zama agwagi kawai ba ku da komai ai shahada za ka yi in mutum ya zo ka ce wallahi mutuwa kwaɗe ne ko ni ko kai wani ya zo ai ya ce zai karɓi wayar wani ya ce wannan wayar ya ce in kaga ka karɓe ta ina gawa ne bismillah zo ka karɓa daman ya motsa jiki ya iya tirenin ya baje ya fidda kirjinsa da ya gani ya ce oga ba da kai nake ba sai ku ga zauna sai katon timbi kamar mace ba ka motsa jiki ba ka tirenin ko don ta kwana ka motsa jiki ko gudu ma hanyar motsa jiki ne kuma tsira ne ko ba ka iya komai ba ka iya rugawa da gudu suka bi ka daga nan kuka je kurna kuna gudu ai ka tsira wallahi to amma matsalar ka yi nauyi ka yi tumbi gwiwar ka kitse ogun ka kitse kafadar ka kitse ana bin ka da gudu lap lap haki sai ya kashe ka sai su ɗebe kamar agwagwa ta faɗi ta mutu ka nutsu yan uwana musulmi daga cikin hakkoki da yake kan al'umman nan ku sani cewa kowa yana da abin da yake kansa yanzu a cikinmu akwai masu masu mulki akwai shugaban gida akwai mai gida akwai babba akwai karami akwai mai karfi akwai mai rauni akwai hadimi mai hidima kuma dukkan waɗannan suna da hakkokinsu a kan iyayen gidansu ku sani cewa daga cikin cin hakkin wani zalunci shine kai ta'addanci wa mutum ka hana shi ainihin wato hakkinsa zalunci ne kai kanka kana iya zaluntar kanka malamai suka ce idan mutum ya kama almubazzaranci wa karan kansa kuma aka duba halinsa yana buƙatar tattali ya zama azzalumin kansa daga cikin zalunci akwai waɗanda suke ainihin cutar da iyalansu su bar iyalinsu da yunwa alhali kuma suna da wadata daga cikin zalunci akwai masu cutar iyalansu yu'aminuna ahlahum bil kaswati wal ghizza suna mu'amalantar iyalinsu da ke ƙasar zuciya da kaushin zuciya walau kunta faddan ghalid al qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin kai ma azzalimi ne kana bari iyalinka da yunwa kai ma azzalimi ne ƴaƴanka ba sa ganin haƙorinka azzalimi matarka ba ta ganin dariyarka azzalimi kana cutar da iyalinka azzalimi ka cutar da wanda aka baka amana kai ma azzalimi ne daina zuwa kana zagin wancan in Allah ya kona shi yayi sakaci akan mulkinsa kai ma kuma sai Allah ya kona ka akan ainihin iyalinka bari ka ji wata kissa wata rana aka ga sayyidina Umar ibn al-Khattabi yana kwance yayi rigingine a tsakar gidansa ya kwanta a ƙasa yana kallon sama sai ga yara sun zo suna hawa kan Umar suna tattaka shi suna wasa da shi suna taba gemunsa Umar fa Umar khalifa yaran gidansa suna wasa da shi su tsokale shi ya tsokale su su ja gemunsa su hau kan kafa sai ya daga su ya musu wasa sai wani ya zo cikin masu masa aiki sai ce haba amirin mominina kana matsayin shugaban duk duniya ta al'umma ka kwanta kana wasa da yara yara su kama gemunka suna hawa kanka kana musu wasa da dariya yace me yasa zaka yi haka wannan zubar da mutunci wannan sauke daraja wannan sauke kima sai Umar yace kai kai ko ya kake da iyalinka to kai a gida yace ai in na shiga gida sakatan na tsiko duk wanda yake magana baya iya magana ina shiga gida kwatanta kai ma haka kake ana jin ka baba ya dawo baba ya dawo kai baba ya dawo baba ya dawo uwar gida ta gudu ko amarya ma ta gudu masu aiki sun ciga yara sun gudu kowa ya tafi gurin uwarsa saboda ka dawo saboda fitinar ka da bala'in ka wallahi azzalimi ne kai ka hana su sakewa a cikin gidan ubansu ina za su je su shakata baka da rahama ko annabi cewa Allah yayi walau kunta faddan ghalid alqalbi lan tadru min hawlik fa'fu anhum inda kana da kekasassar zuciya mai fada mara tausayi mara jin kaida sun watse sun raba da kai kai musu afuwa ka nemi musu gafara kuma idan kai shawara da su umar yake cewa tafi ka tafi ka bamu guri kuma ka daina aiki a gidan nan na kore ka umar yace da shi ma'aikacin sa ne yace na kore ka yace kai da iyalinka baka iya tausasa musu yaya za a yi ka tausasa wa al'umma annabi Muhammadu a gidanka ‘ya'yanka ba sa jin daɗin mulkinka da sarautarka na matsayinka na mai gida yanzu kai ne in an baka mulkin mutane za ka shugabance su lafiya za a zauna lafiya ya ce tashi ka bani guri daga cikin mutane akwai wanda zaluncinsa akan ‘ya'yansa yake me zaluncin yana zubar da ‘ya'yansa baya iya hana su baya iya cewa su yi kasi yanzu duk yaran da suke satar waya duk yaran da suke kashe mutane duk yaran da suke ta'addanci suna sa ana jana'izan mutane ba a shirya ba a kawo al'umma mutum dubu kaza motoci gosulo ana yi wa wani mutum sallah me ya faru wallahi yan sata waya ne suka kashe shi duk cikin su ba wanda zai iya daukan mataki ba yayan wani bane yaran nan daga sama suke ina ubansu ina uwarsu ina danginsu ina yan uwansu in shugabannin su ba za su iya gyara su ba ina gidan da suka fito daga sama suka fado to haka zaka ga abubuwa mutane suna barin yaya bila taujihin wala na'in wala kaza da sauransu ba mamaki kuma yana da irin wannan ɗabi'a ka je ka same shi a nesa can yana ce mutane ku daina kaza ku daina kaza Allah ya sauke wannan mummunan hali bai yi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa malamai suna bayani daga cikin zalunci akwai mai zalunta makocinsa bai jin daɗin zama da kai ya canja gida saboda kai ya ya haƙura da zama a gidan ya kashe miliyoyin kuɗi amma mugun halinka ya sa ya bar unguwar kai ma azzalimi ne sai an tambaye ka manzo Allah ya ce ma zala jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwadithu jibril bai gushe ba yana mun wasiya da makoci sai da na tsammaci ma ko zai ce makoci zai ci gado na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka bashi labari ga wata baiwar Allah mace mai ibada ga sallar dare ga azumi da rana ga kuma dabi'u ai wannan abin da ya shafi dabi'u marasa kyau in dai sallah ne ba za ka zarge ta ba in azumin nafila ne ba za ka zarge ta ba sai aka ce amma ya rasulullah halinta bai da kyau ba ta kyautata wa mutane tu'zi jirana ha bi lisaniha tana cutar da makotanta da harshenta manzo Allah yake cewa la khaira fiha wannan mata ku dauke ta anan bata da alkhairi hiya min ahlin nari kuma yar wuta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga ƙarshe zaluncin alƙalai zaluncin shugabanni zaluncin masu hukunci a samu mutum biyu wani ya cuci wani sai a duba waye ya bayar sai a bashi gaskiya waye yake da hali sai a bashi gaskiya yau a kasan nan ta kai ga in wani ya ci kudinka in ya fi ka fada kudinka ya ciyo a banza yau ta kai ga a wasu kotuna a kasan nan saboda zalunci idan aka kai ka billahi azimu in baka shiga ka fita ba sai dai ka ji ka a kurkuku zaka wayi gari kai din mai gaskiyar kai ne zaka zo ma kana bada hakuri wannan abu sananne ne a wajen ku ba sai na bata lokaci a kai ba duk inda ka taɓo wancan zalunci wannan zalunci wannan zalunci wannan zalunci ga shaidar zur ga cutar mutane masu mulki sun ki su tsaya su karbi gaskiya sun ki su tsaya su kula da hakkin da Allah ya ɗora musu da an yi magana sai su fassara shi da wani abu daban su kama gaba da mai gaya musu gaskiya yan kusa da su ce ai wani baya son ka ai wani baya kaunar ka alhali ba san ba cewa mai gaya maka gaskiya shine masoyin ka yalla bai duk wanda ya barka bai gaya maka gaskiya ba ka zama dan wuta mai amfanin mulkin ka ka mutu ka zama dan wuta babu amfani ya ku yan uwana irin waɗannan munanan ayyuka fashe-fashe da makami kisan kai zubar da jini kwace al-ikhtilas kwace na waya da ake kwacen kuɗi zalunci kwacen abin hawa kwacen babur akwai wanda su kuma abin da suka kware rodi suke yawo da shi da babur ɗinka kana tafiya su ba waye ka za su karɓa ba tsakiyar kanka za su samu su dankara maka rodi sai ka fadi ka suma sai su ɗauke babur ɗinka yana da sai su tafi da shi akwai su kuma masu kwacen a daidai sau su kuma kun san me suke da kebul suke yawo duk akwai su a garin nan kebul suke yawo za su dauke ka su biyu da riga mai kyau da kebul kana cikin tuka fir da sun je wani lungu sai su ratayo ka da wannan kebul din sai su shako ka da kudura a sau sai su tamke ta kai da kanka zaka ce ku dauka ku dauka ku dauka ku dauka wannan ya faru bila adadin akwai masu yawo akan boxer boxer kaga sun yi goyon uku suna yawo a cikin gari firr suna leƙa da sau suna gani firr suna ganin mai tafiya a kafa firr suna gani kaga yana zuwa yana dawa yan kwacen waya ne su kuma wannan yan gata ne masu yawo akan babur ne ko akan leban kun san me suke ikhtilas kana cikin waya ko kana tafiya pap sai ya kwace firr ya tafi kana ya sace ya sace sai dai a yi maka dariya wai yau ta kai ga baka isa ka cire waya kana tafiya a titin unguwarku ko a babban titi a garin nan ba kun ga in na ce zan yi ta muku bayanin zaluncin da ake a ƙasar nan ko a wannan gari na mai albarka sai mu kai har magariba Allah ya sani idan hukuma ta ga dama a daina wannan abun wallahi za a daina idan kuma talakawa da ake muku kun ga dama kun zuciya za a daina amma ni ina tausayin mu kar mu gadawa kanmu a garin mu muna rayuwar kaskanci a ƙasar mu muna rayuwar kaskanci sun hana mu bin tituna muna cikin tsoro a cikin gidajenmu muna cikin tsoro a titin kasuwarmu muna cikin tsoro a titin makarantarmu muna cikin tsoro yanzu a garin nan fa kwanaki fa wai a wata unguwa wai yan iskan yaran nan suka ce wai unguwa kaza masallaci kaza kar ai sallar juma'a dan za su fito operation za su fito aikin bacin waya wai shine wai wani banza wai ya bugo min wai yaya hukuncin wannan juma'a nace kai banza ne ai kowa ya dauki wuka ya fita da ita jihadi za ku yi ba uban da ya sai hana musallar juma'a garin nan raunin mu ya kai haka wai har a turo takarda a hukumar masallaci wai a ce wai wai ba za ku yi juma'a ba ko nan gaba a ce masallaci kaza ba za su je idi ba ku yi haƙuri da ni ina cikin damuwa ne wallahi ubangiji tabaraka ta'ala Allah ya yi mana wannan bala'i Allah ya yi mana wannan musiba Allah ka kwantar da hankalinmu Allah ka ba mu shugabanni masu tsoron Allah ka ba mu masu tausayin mu ka ba mu masu fahimta in an faɗakar da su ya ubangiji Allah ka kubutar da rayukanmu waɗannan yara da suke wannan barna Allah ka shiryar da su waɗanda suke zaluncin na Allah ka shiryar da su idan ba masu shirya bane Allah ka yi mana maganin su ko kuma Allah ka ba mu daman da za mu yi maganin su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin wa qumu ila salatikum yarhamukum